إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين in wa musulmi gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haduwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radio amfani da magara mai shiryawa da gabatar da dan wanku Ilyas bin Abdullah yan uwa gashi dai kamar da aka saba yau muna takwas ga wata na jimadar ula hijira shekara 441 wanda ya dace da hudu ga wata na harko shekara 2020 kenan masu kira za su iya kira lambobi kamar haka ima lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 0 62 ku lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 14 14 32 50 42 Allah mana muwafaka bismillah malam ibrahim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين bayan haka wannan wani bawan Allah ne yake tambaya cewa wai a wannan zamanin namu na sanyi idan mutum ya iya dafa ruwa ya yi wanka na ibada
to a yanwa masalar sanyi gaskiyar magana inda dini yusra na bai addini sauƙi gare shi Allah ya ba mu labarin cewa majal alaikum fi din na haraj babu Allah bai sa mana kumci da wahala cikin addini wannan lamarin wani sanyi gaskiyar magana inda sanyi ke dagawa a yanzu inda yake ma'ana tsanantawa an zu mutum ya ce wai ba ya daho ruwa ba wa daho ruwa lahi ne wannan kuskure ne bawon zai ga maka hujja ta ta shari'a cewa wa daho ruwa lahi ne har ma tambata ya tabbata daga amur bin khattab haka dan shi abdullahi bin umar in cikin sunan abi shaiba da irin naga cikin wannan imam bihaqi haka dai ruwa ta tabbata haka hakim ruwa ta tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam kai umar bin khattab yana daho ruwa ya yi wanka da shi haka asan abdullahi bin umar iya daho ruwa da yan wata ƙarshe mutane ji suke an daho ruwa ya canza ne daho ruwa shi ya yi mahi lahiya da kai taimama don taimama in babu ne ba da mai kinan wa a wannan sanyi na yanzu balle a karkara balle a wuraren ko a maraya inda babu ban ɗaki ta ciki ka ce da asuba mutum zai zuba ruwa balle iyawa ruwan randa ne ko ya kwan a dauro ko a wani randa ka ce zuba ruwa to gaskiya za ka cutar da shi ne daga musulunci yar sauki an ba mutum dama ya daho ruwa inda sanyi ya yi wanka in ma daho ruwan bai yiwa ko ba abin dahawar to ba lahi mutum ya taimama ya yi sallah kuma daga baya ya yi wanka kuma sallah dai ba ya sake ta ba wannan shine sauki musulunci kuma abin da aka shar'anta ta haka nan ka a sa mutane su halakar da kansu ina ga wani sahabi an samu tahiya cikin daji na ga yana ga imma ɗaya cikin sabbin yana ga ana ga da ku amur bil'asa shi ya samu shugabanci na tahiya ta waga ta sahabbai cikin yaƙi sai shi amar bil'as sai samu janaba kuma ya ga in yi wanka a sanyi sai ya taimama kuma shi da liman suka ce ya za a yi ka yi taimama kuma ka mana sallah ya ce a kukan so ku sallah kusa liman yana liman jidori ni ban halaka da kaina Allah ya ce wala taqul anfusakum wala taqul anfusakum Allah ya ce kakku shika wanka ban halaka da kaina ban wanka a takaice kuwa haka aka yi yi taimama kun saka duk shi ne shugaba ya nun sallah ana zawa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzana suka ce ya rasulullahi ga abin da amr ibn as yayi mana shugabancin sallah iya da janaba yi taimama amr aka haka ce ya rasulullahi na sami janaba kuma ina san yayawa da tana faɗa Allah subhanahu wataala wala taqtulu anfusakum illa kana bikum rahima kawkace kanku daga in zai halaka annabi tabbatar da abin daidai ne har wa kenan maganar cewa da taimama kai da ka ce mutum jama'a jama'a bala'in sanyin wannan ka ce ya wanka ya kan jami kaga mutum ko an ce da asaba ya fada wanka aka kama kama da asaba dai an ga ya hoto wanka ya hoto ban daki dai ka ga ya fadi shi ko wanka ne ruwa ne zuba cikin shi amma bala'in sanyin ka ce mutum ya zuba ruwa balle a waje gaskiya musulunci iya da sauki kuran mutum idan ya ga akwai matsala da horoko matakin horoko ka dafa ruwa kai wanka idan ruwa bai da huwa ko an dawa bai maganin sanyin kurin ka yi taimama ka yi sallah daga baya in ka samu ruwa ka yi wanka shi kenan in wata yamma ko mata da wani dogon aiki ko in kai ne taimama kurin hannunka ta yi hannunka guda biyu za ka buga saman ƙasa ko ka ɗora saman ƙasa ka ɗauko su kurin ka bushe kurin ka sha huskar gaba ɗaya da hannunka bakin wuyan hannu abin da tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hannunka bakin wuyan hannu shikenan kurin ka je kai sallaka daga baya ka samu kai wanka kuma a sallata gaba ba ba rama abin da aka yi wallawa ala
na'am to malam dai a game da dai sanyi sai wani shi kuma yake tambaya cewa wa ila hukuncin kamar mutum in yayi rawani da yake rihe bakin shi tunda a cikin rawan gaba daya akwai rihe baki kuma ya sallah da wannan
eh ina ga wannan Allah ce da ta ma mutane saboda sanyi daga wani ya sa wannan abin na shinuwa na riya ta hunkun baki wani ya sa rawani ya daga ya rihe shi akwai ruwa tabbata cikin sunan Abi Dawud haka imam haka ina ga imam hakim dai ruwa ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira naha naha an nasallu fi sala wa an yugaddi rajul fahu ma'ana hadisin da abin daga cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu huraira annabi ya hana mutum ya saki tuwa kidan sabal ta wuce iyaka kuma ya hana mutum ya rihe bakin shi cikin sallah kenan an rihe baki ko mun sanyi ko ka ce iya kana da al'ada ta rihe baki to in ka zo sallah ka ture wannan ka bude bakinka ka mai da rawaninka ko a bari fuska ka bakin har bari hanci da baki ka mai da shi kasan haɓaka kasan dai bakinka in ka ƙara sallah mai da kayanka amma ina ga umar ne ko Allah umar ne hasan huke bi ga masu yi huzgi a takaice an wa lalle yanzu lokacin yin abin ne kaga mutum ya ta kunkumi mun ba ba gane kowa ya ma ya masa ya shiga sallah ba a yi ka buɗe huskarka ka buɗe hancin ka buɗe bakinka in ka ƙara gaba an ce da dama mutum misali mura ta sha mai kai wani iya ga mura zai sha da da mutane da watsa musu ana uwan akan darura ya lihi ya lihi amma haka kurin saboda sanyi me zai maka kon ka buɗe bakinka ka yi sallah an ka ƙare ka maida a takaice dai ruwa ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana rihe baki a cikin sallah wallahi a'lam
to sai wani shi kuma yake tambaya cewa wai iya ta bayan gaisuwa da fata alkhairi zuwa gare ku ga abin da yake tambaya cewa wai taba zabaya wai bai da kyau
wannan wa na ba da wannan fata a zuwa ta tambayar cewa suna kulawa da zabaya kuma wata ta ba ta fatawa cewa taba zabaya zabaya na jasa ne kuma taba shi kaza kaza to sai na ba ta amsa tun a lokacin na ga na magana eh ka san mutane soyayya sai yin magana a baki haka mutane suna mantewa ɗan uwa Allah subhanahu wataala ka ce kaza haram ne hadari ne da baki haka nan kun wannan wannan Allah yayi aiban haka nan wannan mugun aiki ne an ta kullu Allah mala ta'lamun har iya cikin kabira babba ballahi kaga cewa haram ne to haramta har cewa ma wuya matsayin najasa jasa wannan kaga shi ke sa kwarai a cutar da wasu al'umma mai lahin zabaya halitta ce kurin azan matsala ta halitta mai matsala shi ha a ce ta bashi najasa ne wannan iya cikin cahen cahe na wasu kabilu ma ba ma a cikin musulunci ba na ɗaya da wannan magana cewa taɓa zabaya lahi ne ko matsala ce ya saba ma addini kuma ya saba ma a likitance ma taɓa zabaya bai kawo bai kawo mai sa ka zama zabaya masu kasan abin ba jahilci ne biyu biyu jahilci ne jahilci bangaren addini jaje bangaren sanin lahiya ko likita mutum zai ce taba zabaya lahi ne taba zabaya dan uwa bashi aibin komi mutum ne kaman kowa ya da gurshin lahiya ko an ta kun Allah bashi lahiya gaskiya magana Allah taimake mu amin ya rab malam sai wani shi kuma yake tambaya wai da gaske ne cewa an hana marin ɗa a huska yaro ya ma laifi yan wa ka hannun don ku lura don abu da an kawo na furoje mai taimaka maza baya duk mai kawo irin wannan cikin society cikin al'umma irin wannan abin da aka saba na kyamar zabaya sauran sai kawo ake aibanta su ake hatta kai sai daga waje an zo wai a taimaka musu an ware su da cikin al'umma wallahi kama kai wannan akwai cutarwa akwai rashin sani kware ka a aibanta su kwaɗaya mutane kamar kowane mutane kowane rashin lafiya ce ko a musu wata labar lafiya amma a mu'amala da su taɓa su bai da wani aibu ko ɗaya wani ci aibin nema shine mai laifi shine mai aibin Allah ya shaida mu maganar cewa mari yan uwa lalle muna cikin jarabawa Allah subhanahu wataala ya halitta dan adam dan ya jarabe shi kaga yanzu dan uwa babu abin da ya dadi a ce ka cire shi da biyar in yaro ne yanzu biyar ka cire shi biyar a ce matar shi yanzu ya cire ta da biyar dan uwa hadari ne lahi ne iya cikin wace abin namiji bai da haƙƙi akan mata mari inda mutum zai gama alƙali ta ce ya mare ta wani iya sa a ɗauke mai haƙƙin ƙin rabuwa a ce sake tantar mai rabuwa iya cikin wa abin da musulunci bai amince ba ko ɗanka ko ɗanka mazan saka cewa me kake tsanin ba maganin da ba cewa katil ahadukum wani katil ahadukum filta da wajen ko da haɗa hukum mutum faɗa a ce an zai hausa mai hanci ya cire shi da biyar kasan iyakar wulaƙanci a ce mare shi ko an ko a cikin mutane yan wa Allah subhanahu wata'ala ya ba huska mutunci a cikin adam an hana bugun huska eh wannan shi ɗan ke kawata maka abin ya burge ka kuma ko ko haka ya bare shi ke na gaba da shi yan wa mari ko mata ko da a shar'ance laihi ne eh danka ne na cikin ka haka ne amma bugi wani in bugu ya gama duka bugi wuri ita huska ce aka kare ita ce wuri mai daraja a cikin adam kuma na Allah ba ta wani daraja amma ta wani kimar kaka kake ta wani al'umma ta huska cin mutunci ne da dan adam kuma na taka shari'a duk da abu ne wani gaku mai daɗin yi nan da na ce fet ya cire shi da biyar ko ɗan shi da ko matar shi ce bai ce mai komi to gaskiya yan mu sani cewa shari'a ta hana ka mun zana ce ko da faɗa ku mutum ka kiya huska ka ce na hasa mai hanci na mai kaza na mai illa kaza a ba abin kike wani kai ba cin mutunci ne kuma ka saba shari'a na yan wakilin a yi hankali ko da ɗanka ne shari'a ce ruwa ingantattu ba wani magana cuba kansu suka hana wannan mas'ala ta bugon da a huska ko bugon mata kai ko a wajen abokin gaba haka huska ce aka ba kariya eh an hawata wa kenan mutum ya hankali kai ya cutar da kanshi wajen zahin zuciya a ce ya cire ta da biyar ko ya cire shi da biyar danka ne amma hana ka taba wannan wurin ka biyo ni daban bugu ya kama na ta yan wa kenan sun fahimci dai abin da aka faɗi wallahi alam nan malam sai wani yake tambaya cewa iya so a mishi bayanin abin da ya shafi kabli da ba'adi
an wa kabili da ba sun wuce magana tambaya haka kuna a jumhe da ka ce me in ne kaza a sallah me zan yi shi ne amma magana kabili ba bayanin zai wuce tambaya zai sai mai zaman kanshi karatuka ne illa in wa a takaice in aka ce kabili kalma ce ta larabci mai ma'ana kahin aban kaza an ce kabila salam kenan asali annabi sallallahu alaihi ya shar'anta sujada guda biyu don gyaran wani kuskure a cikin sallah aka shar'anta sujada guda biyu to wannan sujada guda biyu da aka shar'anta don gyaran sallah wata an shar'anta ta kayan kai sallamar sallah kake faduwa ka yi ta kayi tahiyya kama annabi salati duk abin da ka na addu'a ka kare maimakon ka ce assalamu alaikum baka cewa eh ka fada ka yi sujada guda biyu ana mu suna sujida sujida sawi kuma kabila salama kahin sallama ake yin ta a wani hali wannan shine sujida kabili me sujida ba'di ita ma sujida ce guda biyu da aka shar'anta ga wanda ya samu wani kuskure a cikin sallah in yi sallah ya tahiyya yau annabi salati komai ya kare addu'a yace assalamu alaikum lokacin da ya sallama ita ke faduwa yi ta kaji asalin sujudu sahawi kargo ba'di kabili abin kahin sallama ba'adi a firikin sallama bayan sallama to kuma wannan ana ba a ko ina ba ake yin su akwai abin da bai kai kawo ba ko an bari ba a ba a sujada sahawi kuma akwai abin da sujada sahawi bai gyara ta yanzu misali da ake misali kabili kana sallah ka zo san sallah tana zama biyu sai ka zo zama na farko na mai zama biyu ka zamana maimakon ka zamana kai tayya Assalamu alaikum.
ya ka zarce to idan annabi sallallahu alaihi ya ce idan mutum ya zo zaman farko sai ya mance tashi zabura da ka zabura in a ce baka meke ba sai ka koma dan ka zamana Eh wallahi.
ka yi tahiyyarka kama annabi salati ka yi komi ka kare ka tashi tsaf ba komi ka kawo sauran sallaka in ka kare ba kauli ba badi wannan shi ya kamata ka yi inda ka riga ka meke cak Saurari gajiya.
tukan ka tana kai ɗaya ne ko liman ne shi kenan baka dawo a hana ka dawo misali idan ka miƙe tsaye ka dawo sai ka ci gaba da sallaka ka kawo sauran abin da maka saura daga baya in ka ƙara sallah ka yi tahiyya ka yi komai ka wannan salati kayan ka yi sallama sai ka faɗa ka yi sujada guda biyu wanda ake kira qablu salam man shine qabli kenan kaga anan ka bar zama ka yi sujada qabli sujada guda biyu kayan sallama shine qabli qabli ma'ana qablu salam kayan sallama abin ka sallama wannan shine misalin sujud sahawi ta ta ba'di misali sallah mai raka'a daya mai raka'a biyu kai ka kara raka'a daya ko misali eh, kai sallama sallah bata kare ba da irin wannan to wannan su kuma wannan idan kai misali kara raka'a guda ko kai sallama sallah bata kare ba to shi kuma in kai tahiyya kai komai ka kare kai awa na salati kai komai sai ka ce assalamu alaikum sai ka fada kai sujada ba'da salam sujada guda biyu bayan sallama ina fata an gane illa a takaice bangaren mamu idan kana bin liman in zai sujada sahawi wanda aka ce kabili wanda ake yin ta kayan sallama dole ka bi liman a yi da kai don ba ka rabu da liman bi sallama ba dalilin liman he ka bi shi ko baka da aka samu kuskuren dole ka bi baka bar rabu da liman ya sallama tun da kabili ce he ka bi shi a yi kabili da kai kabili salam an an kare ya sallama sai ka tashi ka shigo sauran sallarka wanda an kuma ba da ce zai kada ka zo daga baya to idan liman ya sallama kai kana sauran sallaka baka sallama sai ka tashi sai ka ci ko sauran sallaka ka sallama kai ma sai kai taka daga baya ina fata nan bayanan an wasan gane Allah wa Allah Na'am malam sai wani shi kuma yake tambaya. Wai yana cewa kamar sallar wallaha. An ce wai ba sunna ba ce kullum kullum mutum ya ringa yin ta. Yake shi haka ne ne yin ta.
to ka san mutane da magana ko wata fahimta daban kan wata masala shi dai abin da zai- za a iya cewa hannun manzan Allah na kace ba kullum bai ke ta amma a ce suna aikuta misali abu hura ya cewa cikin abin da manzan Allah ya muna ya ce abin da ma'ana masoyi na annabi sallama ya mun wasiya kansu a cikin abin da ya mai wasiya akwai azumi na kwana uku a dukkan wata da kai kwanta biyi wuturi haka da sallar duha bai barinsu to ka gani haka aisha hadisin aisha da muslim ya rawaito sauran wurare annabi sallallahu alaihi wasallam tace manzo Allah habu hare ka ruwaye tace raka sallah bi annabi bai taɓa ransa ba a gidana ko da ko barna sallar duha da sallar raka abi ba al'asar Eh?
kaga annabi kenan ya ya yawan yinta duk da aisha ce wato wata ce bata gani ba mali a takaice a ina ga wannan ce ruwa aisha ashe tana magana raka abi ba al'asar da sallah ta rakatul fajr Abin da ya shahi.
kenan da yan wa takaice ruwaya ta Eh.
abu hore ka ita wadda da mu a ce sunna ce don ce kai bari ya mishi wasiya kai bari wani abin guda uku kaga a ciki kuma akwai sallar duha illa abin da yake cewa an samu sabanin ruwaya ta hata ta Aisha manzon Allah ba ta buga sallar duha ba wata ruwaya ya sallaci ka kaza kina ana an bata labari wannan shi za suke cewa inda annabi kullun iyayenta To, da ta ce bai baranta kamar da ce in su bai baranta ka abi ba al'asar ka alfajar da ta ce tamar bai baranta kenan shi zake cewa manzo Allah ba kullum bai kenta amma ya sunnanta kullum kan har ma wasiya ma Abu Huraira kai ba sallah in wa misali sallah wa me muhimmancin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin dan adam akwai gaba 160 wannan gaba 160 manzo annabi ce kullum ana bukata kamar ta sadaka sai ka kin sadaka 160 yayi jiro abin sadaka yin takabiri su ce sadaka ne Allah akbar tahmidi alhamdulillah sadaka ne tasbihi sadaka ne duka ce umman daga kira sadaka ne hana ga muna sadaka ne karshe da ya ce duka wannan in kai raka'a bi ta wallaha ta wadatar da kai kaman kai sadaka ga gaba uwanka 360 in kai fitar wallaha wannan ce ka kabarta inda dama yi dan ba dama tana ba farla bace ba da haka yawan mutum da dama ya yi ta saboda samun wannan fadala ta yin sadaka ka ga uwan ka ɗari sittin nan ƙarƙashin wannan mutane mutane ana ko ta hira ai wallahi an ka bari ka fara ka bari ka sa sami ka dashe mai ba wata gaskiya nafila ce mene- mai lada cikin nafiloli in ka yi a baka ladan idan baka yi ba baka ladan kuɗa ba a kama ka da lahiyan uwa amma akwai tafadala kwarai kuma yinta kullum gashi annabi ya ba ta ma kai barta kun bai bari iya kullun yayi shi Abu Hurairah radiyallahu anhu bismillah na'am malam sai wani ke tambaya ta mutum ne ko kuma ce wata malama ce kenan mai karantar da mata haka sai zamanto ta tambaye mijinta za ta yi bulaguro ta yi bulaguro ya ce ba ta kwana biyar ba ta sai ta huce ta kai kwana goma sha biyar ya ce wai kuma tana cutar da mijinta to wannan ya dace ta karantar da wannan mata
misali yanzu malami sai ne ya ce ya karantarwa an ba hujja ba ta karantar da mata sai dai tana bukatar nasiha gaskiya magana ko a ce ba ta aikin iliminta amma wannan bai sa a ce ta karantarwa don karantarwa wani aikin da ba mai zaman kanshi musamman zajen malami ya lahi ya ce hasa wazi ba haka bane ba kenan lahi ya ce wani malam bai aiki da wazin shi kuma bai zai tasiri kan karantarwa shi ta yi lahi a mata nasi a sa ta hanya amma cewa ta hasa karantarwa ba hujja bace ba in ji mijin ne ke ji yawa ya zahi ne ya ce mai a wani karantarwa tun da ba ta aiki da iliminta haka ne ta yi lahi kuma matsala ce shi aiki da ilimi Allah ya zargi yin magana ilimi ba a yake da shi lima taqulu ma la taf'alun kabra ma ta inda Allah an taqulu ma la taf'alun Allah ce Allah ce laifi ya girma kaga wani abu baka aikatawa wannan akwai a takaice magana aibu ne laifi ne tai amma bai zama hujja a ce ana ta koyawa mataka tana karantar da kamata karantar shi zai ta karantar su sai amone ta kuma Allah kama da laifinta sai Allah ta muke mu
malam sai wani ke tambaya kamar da ake karanta ƙulhuwallahu a uku da falakai da nasi uku wai kowace sai an yi bismillah ko ko in kai bismillah ɗaya ta isa
to ɗan wa masalar bismillah inda take zama lazim ƙa'ida dole a fatiha ne a sauran karanta sauran surorin ƙur'ani babu dole in ka yi sunna ta tabbata da ana yi hakina ma yin ƙarin alkhairi ne amma bai ɗauki ka karanta musamman su ikhlas ka karanta ba bismillah ba ta ba ta gargare ta duk abin an zaci an baka fadala ta kanta ikhlas to in ba bismillah baka zai ba ta dama kai bismillah ban baka da ba to amma ƙara bismillah ƙara wata lada ne da mutum zai iya yi bismillah shi yayi amma rajin karanta bismillah bai doke ma wannan ladan da aka ce za a baka na karanta kulullah da kulawar zai wallah wa alam na'am
malu wannan mai tambaya take cewa tana so ya ne ake wankan bayan an kare wannan reg
kun ce wankan haila kenan ba to shi an wata takaice wankan haila wankan janaba duk abu ɗaya ne siffa ɗaya ce bambanci biyu ne bambancin farko niyya ta yin wankan janaba daban za ka yi niyyar wankan janaba kuma haka za ka yi niyya in haila ce wankan haila zaki niyya wannan shirin bambancin su na harko sai bambanci na biyu ana so duk da akwai saɓani kan mas'alar sun ce kai tsakanin magabata na da da na yanzu wasu na ga cewa ba hayan sun ce ba wasu na ga hayan sun ce to kai wani abin gaga kenan a sincin shi lahiya shi ne bambancinsu sun ce kitso da aka yi amma sauran siffa ɗaya ne illa kuma abu na gaba ana so a kyautata wanki al'aura don wata ruwaya har ma da ɗan turare kullum mace turare yawan turare irin wanda yake ba na alkwal ba don turare mai alkwal iya illa ga al'aura kenan ɗan turare na mai haka saboda wurin al'aura bayan ana sawa a samu kamshi a wurin da wannan abu mai wari ya fito wannan ana haka nan amma siffa kusan ɗaya ne kurin a yi wan hannu wanke hannu da horko kayan a sa a cikin makayi kuma a ɗauko ruwa da hannun dama a wanke al'aura da kyau hamma da sabili ba lahi bane ba a wanke ana isa ma ya ma annabi a sa sabili ma balle mai haila ta wanke da sabili da kyau kuma a wanke a sa ruwa a wanke da kyau kuma bayan an wanke al'aura don gudun taɓa al'aura matsala taɓa al'aura sai a wanke tun daga cibiya zuwa gwiwa a wanke gaba ɗaya da ba ka dawo wurin ba an wanke kazamta kuma an wanke wurin a matsayin wanka na janaba ko na haila yanzu ya zo a yi arwala irin ta da kullum arwala ta sallah kuma bayan arwala ya ɗauko ruwa a zuba a ka a gurza a gurza a wanke kai su uku da kyau kuma a yi ƙasa su wuya ɓangaren dama a wanke ɓangaren hagu a wanke inda aka wanke a cikin arwala bayan sake wanke ba wannan shine a takaice kuma niyya babu wani karatu daban da aka shar'anta ka ba kanka wahala na wajen gusul hada farzan kaza don abubuwan babu su kuna duk abin abin da aka ce niyya ko janaba ko haila ko arwala ko sallah bai bukatar karatu daban na musamman niyya aikin zuwa talibin mai zai a cewa nita mai zai a iya cewa nita mahalluwa alƙalab wurin da ake niyya zuciya ita ce wurin niyya ba aiki da lafazi ana aiki da mai zuciya ka ta bada in wani mutane mutane suna hayaniya su da yawa kan neman cewa ai ya yi niyya an ce ba niyya kaga za a tura mun gama da mai babu wannan sai zai baka magana lafazin sabai bisa bisa bisa lafazin niyya haka manzo Allah ka sabai wannan babu wani magana ta cewa ya ka lafazi kurin aikin zuciya ne ina ganin misali cikin kuma ka ce ta ba wata malikiya kurin mutane haka suka saba dai littafin da ya shahara na mujamun ya ba littafin wanda wani imam malik wani wani malami a Najeriya zamu ce ko ma a Zaria a sanin wanda ya littafin mujamun ya ba wani wani littafin wanda ya zo daga daga sama daga wajen magabata ko tabiya ko su imam malik mutane su ɗauki wani littafin shi kuma yayi ne ka san kwarar bakin kwarin shi yayi ne dan soka mutane wani abu daban Allah garauta mishi amma ba abin dogara bane ba a can zaka yi ne haka lafazi wannan ba ta bukata kurin kan ya na misali mun ganin ba aiki da lafazi misali cikin mutasali iya bada misalin ba aiki da halishi ana aiki da zuciya ya ce misali yanzu kalu sallar azuhur ya ce kalu sallar azuhur sai a zuciyarka ya kai niyyar la'asar a baki ka ce na wata lati zuhuri faradu allahu akbar sai ce ba ka azuhur ba ka la'asar mutum tun mutum ne saboda ce misa saboda zuciyarka la'asar ce la'asar ba ta yi ba ko da bakinka ya ce azuhur a zarafinka ba ta yi ba don baka yi ne ta ba a zuciyarka ba shi ki hodi zuciyarka Allah ya sa teniya ya ce ba ka azon baka da duka kasa baka da su baka da ko daya to wannan malami ne ka ma wancan maganar malikiya ba maliki na haƙiƙa ba ran suna ba kenan kaga kan wannan ce maka malikiya ce zaka za a addini sunna haka ta kawa duk wani malaman mai iziya kin mai risala kin mai wannan duk malamai ne suke karatu kan kan hujjarsu ba su ce ba sai ka lafazi da haka yan wagan a takaice kurin lafazin niyya babu shi a tsari a shara maka ba ta bazai kurin za ka kudurta a ranka arwalla ce wanka ne sallar kaza ce abin da ke bukata in ka zo kurin ka sa ka kudurta za ka yi kaza sai sallar kan ta azawar lokacin da za ka fuskanci alƙibla kai aka tare kama za ka kudurta niyyar sallar azawar a ranka ban ka niyya ka ce Allahu akbar wannan shine yazo ni a sallah yazo a cikin nasi na shari'a na malaman sunna na malamai na ta na fiqhu banna ba wannan ba kuran ka bar mutum ya hane shi kuran Allah shirye da mu kuran
to malam wannan shi cewa yake wai ya so a mai bayani ko kan shafa kan rawani da hula wai kamar irin na society ne ko akwai sabani kan hula ganin ita hula suna gabata da wani wahala hudda bata da wani matsala irin na rawani rawani ne dai nasi a kashin karara suke na magana kuma shi babu wani sabar malamai akan komai da lokaci wani lokaci kaza kwana ɗaya ko kwana biyu ko kaza launi kurin da da ake shawo kai ake shawo rauni na ga kuma iya cikin a ce alama ta sunna min shawo ka rauni ya tabbata na ga akwai umar umar ya wata magana cewa kar Allah ya tsarkake dole bai ce shawo ka rauni bai mishi ba kenan kware ya tsawatar ga masu ganin kan bai ba shawo ka rauni kana shawo a kowane lokaci inda kai a rauni ka zo ka rauni ko ka shawo rauni ko wucin da rauni ne ba ya ka hudda ba wannan ya tabbata a sunna kenan ya tabbata shi haka rauni ba wani kuma sharaɗi daban na wani ya kaya a wallahi ka sa shi da wallah irin irin na hufi sa hufi na ko sosai shine ke da sharaɗin ya kaya cika ka alwala ka sa hufi a shine zaka iya shafa kanshi amma arwalla kai amma rawani ko da ba arwalla ka sa shi an ka alwala kana shafa saman shi wallahi wallahi ta wannan tambata wai yarinya ce suka ma aka ma saraki to wai daga baya kuma tana iya yin wasu samari daban to shi ɗan uwa da ake maganar cikin wani manzana suna ya hana wala kadu wala kadu ahadukum ala khafat akhihi kada yanku ya hudu ba ne ma'armi akan kada kai kai hudu ba kai ne ma'armi akan ma'armin shi to duk da akwai magana a wani hali ne amma kat kowane bangare idan aka ce idan cin sai zara kada ta kara ba su ma zalunfi suka ce an aka to hatta ka aka duk amma an yi sadaki kenan ka gana an karkato an tabbatar da ma za a bashi kuran kuna ba da mana ba a wani halin bai halitta yarinyar da aka ma sadaki bai halitta ka je ka shiga neman armanta ka ture wancan kuma kuma uwaye bai dace ya kuma ta ci gaba da mu'amala da samari bayan kun ba wani alkawali ya kasa ya aje duk da ba mata mata shi ba amma shara ba ta yarda ba ku ba da dama ta rika tattauna samari daban wannan shi ke kawo yaudara da cin amana ba a yi ba a yi laifi kuma ke mama yarinya ke tsoron Allah matuƙa kin ce kina san wani uwayenki sun ce a kasa daki an bada ana jiran lokacin almai kurum bai halitta yaudara ce yake magana da wanda ban gaskiya bai halitta a taimake mu
to suke take tambayar cewa wai sallah ta farilla ta mata ko babu laifi su bayyana karatu wurin da ake bayyanawa ba da hinkomi su akwai maganar su malamai na cikin malikiya suka ce wani zama wani suka ce al'umma ta duna rajul fil jihar sannan suna ce ta duna rajul ba an ce bata bayyana ba bata bayyana irin na namiji amma in wa takaice don ajiyar magana mu koma zahirin nasoshin hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam na magana magabata su Aisha suna uwayenmu ne ko mata ko Aisha radiyallahu anha sauran mata suna bayyana karatun sallarsu misali koruwa ta na Qasim bin Muhammad na cikin ɗiyan wanta ya zo yake ba labarin cewa na zo na zo gidan Aisha daga baranda kayan shiga ɗaki ya ci tana karanta inna kunna fi ahalina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adaba samum tana kuka tana kuka tana tuna wannan aya wata ke ba labarin cewa 'yan aljanna suna tuna a cewa a cikin iyalanmu muna cikin halin tsoro Allah mana baiwa ya kiya mana azabar wuta ka ta da aka ce wannan aya take ya ta mamatawa ai ta daga waje ka hin tana aiki tana talla mai kijin karatun ta kenan akan haka kuma ce babu nasin na sunna da manzon ce mata ka ko bayyana kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar idan kuka ina sallah haka manzo Allah ya ce ayi sallah inda yake yi ki da wurin bayyanawa zaka bayyana ita ma ta bayyana wurin asirce ka asirce ta asirce wannan shine abin da tabbata a sunna kuma a aikace matan sahabbai ba ma kamar ruwa ce Aisha ta ce asirce ko ba tsawon musulma ko kaza maganganun wasu ne yan baya ko su ma maganganun baya an wancan asalin malakari su ta suke mace ta kai mace ba na ba ta daga murya da yawa inda mace kun su haka suke ni wallahi alam amma da kuna tabbata a sunna tunda wannan suna bayyanawa kenan ke ban ke koyi da manzo Allah iya bayyana wurin bayyana ke bayyana don an sake asirce kurin ya da kurin yan hira kurin hira babu ba nasu yi kurin
to sai wani yake tambata wai da gaske ne mutum ya arme wai ba zai taba matar ba sai ya koya mata alhamdu
ina ga wani kuma iyawa hida ban kwanta ba in aka kara magana hida ka kwanta shi ya iya ba kai magana arme daban magana karatu daban lallai haƙƙi ne namiji to an gace yanzu akwai ya sa mutum nawa shi mata shi mata biya ba shi ma bata in baje babu sallah ba to ka ce mata shara mu ce he ya je karatu tukuna zo kanta ta a magana wannan lalle kuskure ne babba a samu musulmi namiji ko mace bai fatiya ba kuma inda yake handa ke addini ya mace ɗayan musulmi ɗan musulmi a ce har ya kai ya balaga har ya kai arme ce bai fatiya ba akwai matsala to in hakan in an samu tawaka na tukan wakana babu wani sharaɗi a ce ba a kwanci sai an yi kawai fatiha sai dai yanzu an san yau ya karu a ci gaba da tsaya a koya sai har koya mata abin da Allah sai aka samu kuma a ci gaba da karatu da illa masha Allah amma babu sharaɗi a shari'a a ce sai ka kanta mata fatiha a fara saduwa saduwa armi daban wannan kuma jahilcin ka daban amma lalle wajibi ne ka ci fatiha wannan wajibi ne ko baka armi ko baka armi ba ita ma wajibi ta koyi fatiha ko bata armi ba wannan ibada Allah ce kun ba sallah ba fatiha shine amma ba a gama abun nassan shari'a bai kawo wani magana ba illa ana cewa bincikar ta wani magana karatun zana abu ne ya kamata ne amma bai cikin sharaɗin magana hana wai saduwa sai an koya mata fatiha a wani hidaka kwanta ina gani.
to mai tambaya na gaba yake cewa wai suna so a musu kan bayani kan sallar da ake son mutum ya yi ta wai kafin ya koma ga rabi
sallah da ake so a yi ta kayan ga koma ga Allah sallar farilla duk da dole da wata bayan ta kuma ƙarin lada ne illa iyawa suna magana akwai su ta tasbi ta kuma nan lalle a nan salon da ya kanta da abbas zan maka kyauta zan maka baiwa kaza kaza ai ba shi dama cewa wannan sallah za ka gafarta maka zunubanka da manya da kanana sabi da jirin ababe ya ce sallah ce za ka raka hudu ban sallah raka hudu za ka karanta fatiha da surar da ka iya ka yi tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar goma sha biyar ka yi ruku'i ka karanta goma ka taso daga ruku'i a tsaye ka yi goma ka je sujada ka yi goma ka taso daga sujada ka zamana ka yi goma ka koma sujada ta biyu ka yi goma za ka sujada za ka raka ta biyu ka zamana ka yi goma ta kwagame ki tsaye shi ma raka ta biyu haka za kullum fatiha da sura za a sha biyar sauran wurare za a yi goma goma duka a tsayuwa an yi rukuyin an taso an yi su nan an an zo sujada raka'a ta biyu an zo wajen tahiyya an zo an tahiyya an kare an wani salati akan ta kawo goma kuma a tashi haka zaka yi da kai sauran raka'a ta biyu haka zaka ta uku kullum dai bayan tsayuwa raka'a bayan fatiyar sura zaka ta sha biyar a rukuyi ko da wurin goma goma ne a takaice an kai da sai ko ta raka'a za su samu tasbihu 75 biyar ne 75 su hudu zai baka 300 tasbihi 75 su hudu zai baka 300 kenan a takaice misali ya aikata mu 75 a tsaye ka kanta fatiha ka sura ka kanta 75 ka kanta 25 kai ka 15 bayan fatiha da sura a tsaye ka sha biyar ka yi rukuyu ka yi goma ishirin da biyar ka taso daga rukuyu ka yi kai goma a tsaye talatin da biyar ka je sujada ka yi goma arba'in da biyar ka taso daga sujada ka zamana ka yi goma a zamane hamsin da biyar ka koma sujada ta biyu ka yi goma sittin da biyar za ka mace ka yi goma saba'in da biyar sau hudu zai baka ɗari uku shi ne abin da ake samun tasabi da uku yana cin abu kina wannan shi ne da tasabi annabi ya can kaya kullum ka yi in kaya kullum ka yi ko a sati ka yi su guda muka yi ba a kullum sati ya ce ka yi a wata ka yi su guda kuma ka iya ba a shekara kai so guda zai kai dai ko dai a rayuwar ka ce kai kusa da ina ga tace ke ni ana kan sata ta sabi tace
to shi ne wai tambaya ke wai me yasa ake sallah
dan Allah ya ce ayi a cikin rukunin musulunci annabi sallallahu ya ce akwai magana waqi musallata ga yama tsaye da sallah zamu ga wannan ko waqi musallata shine cikin rukunin musulmi guda biyar a cika ko tsaye da sallah kuma Allah ya kuma ku tsaye da sallah dan haka kenan shine wajibi wannan rukunin farko cikin rukunin aikin sallah ibada sallah kuma ce farkon dukkan ibada da kai a duniya sai har bincika gobe kiyama sallah Allah ya ayita wannan kuma magana wani hira daban wani ce maganan ƙarin lahiya saboda tana wayo wannan wannan maganan daban tana abin amma kuma ana yin saboda Allah ya ayi kurin kuma ni Allah ya ayita nassun qur'ani da sunna sun tabbatar da yin sallah tana cikin rukunai na musulunci guda biyar dole ka yi ta ko kuwa a sama sunan kafiri wannan shine abin da ya kamata mu sani fara to na bismillah eh me tambaya ne gaba yake cewa ya ake wankan janaba
na bayanin yanzu na ƙari na bana kuma ba na bayanin wankan janaba yanzu da haila ya na san iya jikon na lokacin dari ba lokacin ɗari mai magana an da sanyi da yawa kurin a daha ruwa a yi wanka an da ruwa bai dahuwa shi kenan a yi taimama a yi sallah
to shi wannan eh, tambaya ke wai ya ake zaɓen liman don sun ga a ƙauye ana wurin naɗe liman ke wani bihar rikici ake yi mara ma na kawai ba son shugabanci ne shi zaɓen lima ta ƙarshe annabi abin da yake cewa wani imakon akalakun kitabillah wanda zai sanin qur'ani shine a cikin ga masu misali duk da kamata yi wanda yake misali mutanen kwarai manyan unguwa masu hankali su dai waye dace a sake limanci ka ji san zuciya dibu waye ya karatu duk da ta tabbata ta karatu kuma dai karatu a kusan addini amma misali yanzu mutum ne magacin qur'ani bisan musalla bisan ibada ba ka sa shi limanci ka bayewa inda bai san bai sallah da kyau amma idan akwai ilimin addini mahi kyasarin ƙur'ani shi kamar ƙasa limanci ko mutu ajimance wanda ya san addini ya karatu shi kamar ƙasa limanci wanda kuma zai zai daida ƙur'ani da kyau shi ya dace a sa wannan shi ne in zaɓe za a yi
na'am malama ta take tambaya cewa kamar akwai wasu surori wanda aka keɓance mutum ya dinga karanta su duk dare
eh akwai suratul sajada ina ga akwai irin su suratul mulk da irin kulula kulauze irin kwanciya ko karanta su wannan na'am to sai tambayar ta biyu ta ce wai kamar gawan idan mutum gawan ka na sabulu ga na ibada wannan ne ya kamata a fara gabatarwa ita ibada ta baka dama ka yi wankan ka kuran tana bukata ka yi wankan ibada ko ka yi kahin wankan sabulu ko bayan shi je ko in kai ka kare illa bakarin tsafta da daɗi abin da ya yi ka yi sabulu bala ruwan daban ne ko da famfo ne ka yi sabulun ka wanke ka zamta ba ka yi wankan ibada ya yi maduna kai ka haimo ba a ci ruwan kawai wanda ka wanka na ibada na ga da kashi da kamata ka yi shi kullum wanka yayi
eh mallam wannan eh, take cewa wai tana so wai ku ba su addu'a istihara
istikhara to ina kike doka kwa ga ta zan ga maki bayan sallah raka'a biyu za a karanta اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فصرفه عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أردني به wannan ita ce addu'a istikhara a yana ake don bukatar misali an zo allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta alamu al-ghuyub allahumma in kunta alam anna hadha al-amra anna hadha al-amra ya ce armeni kasuwa ce bulaguro ne sai ka ci gaba da shar khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi an ga zuri na biyu wayan gudun ta alama an hadal amara wajen hadal amara nan sai ka ce sai ka yi misali armeni kasuwa ce bulaguro ne sai ka ci gaba da sharulli fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri ajili wa ajilihi fa sarifu ani wa sarifni anhu wa qaddiru li khaira haythu kana summa radini bi kuma ka sami sunan musulmi na ga sunan musulmi a ciki za a samu addu'a na ga zai kuma samu ya koya koya muku da kyau wannan ga lokaci ya tayi muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ladan gaba da kuskure kuma Allah gafarta mana amma aje samu malami a zamanin ya koya zai yi samun abun amma wannan man dakin dakin dakin a rasarama idan an ba ni asar bai wa ɗauka haka kai tsaye tun da ya ɗauka haka ko ya shurara haka ne zai bayan sallar raka biyu ake yanta a sallar raka biyu da fatiha da sura da aka iya duk lokacin da ake nafila kuma istikhara ta shari'a ba duba bace ba ba ce naka kaza an yi ko kan yi kurin kai dai ka ba Allah zabi masanin gaibu Allah kai ne masanin gaibu kai ka san komai da komai Allah wani abin zan yi an alkhairi na gare ni a rayuwata a yanzu a rayuwata ko addini na a yanzu ko a gaba an alkhairi ne Allah ka kaddara abin ya zo cikin sauki kuma kama abin albarka in mu Allah wani abin zan yi in shari ne gare ni a rayuwata a yanzu ko a gaba ko addini na Allah ka sarrafa abin ka juya abin ni maka juya na kan san abin kuma kama alheri da inda yake kuma ka sa yarda da abin da ka bani wannan shine ma'anar istikara kullum ka ba Allah zabi a jumulce inda alheri Allah ta in ba Allah kata abin shine kullum istikara ba na gani a mulki na ga tsanwa na ga kaza ba wani abu kullum ba ruwa bace ba muna fatan Allah sa an gane daga lokacin mu ya zo kusan ƙarshe muna fatan in uwa masu ji inda sauran abin da mutum bai gane ba zai iya tuntuɓa mutanen wadda aka bada wadda ita ce za a yi kira ko misalin ita ce da fata an gane lamar za a bada za a yi kira daga baya in mutum ya buƙatar neman ƙarin bayani shi 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 wani lokacin mu ya kare Allah kai mu dasin gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh